إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha takwas ga watan zulhijja hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan shida miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta shi ne legantat yuwan da legantat ko to kai tsaye ana sauran mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka yi sani da suna masallacin tashan mada rufa a inda muke karatu shi wannan littafi mai tanin albarka mai suna arba'unan nawawi littafin da aka yi sani da suna arba'un hadis sashen karatun namu shi ne karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan shine darasin mu na hamsin da ɗaya daidai a cikin wannan littafi mai tara albarka mun tsaya alhadisu sabi ashara wanda mun karanta wannan hadisi ne sai ba mu samu muka ci gaba ba sai yau insha Allah shine babban malamin musulunci imamun nawawi rahmatullahi alaihi yake cewa الحديث السابع عشر حديث نبو مشابكي عن عبد على شداد بن عوف رضي الله تعالى عنه أنكر أو حديث لقى أبي على شين شداد بن عوف رضي الله عنه يشاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم يشي فأحسن القتلى وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته إيه من كان توانا حديثي شيني حديث الشدار بن أوس ليكي سوى lallai manzon Allah kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta muna kyautatawa akan komi duk abin da zani Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana mu kyautata yace fa idza atamtum dan haka idan kun tashi yin kisa a fa ahsinu al-qitla ku kyautata wannan kisan da za ku yace wa idza zabahtum haka idan kun tashi yanka yace fa ahsinu dhibha ku kyautata wannan yankan naku wal idda ahadukum shafratuhu ɗayan ku ya koda abin yankan shi wal wal idda bihatuhu dan ya hutar da abin da zai yanka malam yake rawahu muslim imam muslim shine ya rawaito wannan hadisi to wannan hadisi mun karanta shi wancan sati da ya wuce ko wancan satuttuka da suka wuce wanda mun ɗayi bayani muke akwai darussa insha Allah ta'ala wanda za mu ɗauka a gulguje a cikin wannan hadisi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine na farko sai annan Muhammad sallallahu alaihi ce katabal insan ai Allah ya shar'anta mana duk abin da zamu mu kyautata a cikin wannan abubuwan babban abin da ya kamata bawa ya kyautata kafin komi shine ya kyautata alaƙa shi da Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya samu kyakkyawar alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ba shakka zai samu kyakkyawar rayuwa mai daɗi kuma zai yi kyakkyawar rayuwa a lahira wanda wannan al-ihsan shine mataki na ƙarshe da shine gala na ƙarshe daga cikin galoli na wannan addinin namu shine muka ce akwai al-islamu akwai al-iman akwai al-ihsan ko to al-ihsan shine ni ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin Allah in kai ba ka ganin Allah subhanahu wa ta'ala to kai ni to ka sa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka ba shakka akwai hadisi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi yace idan bawa ya kafarta sallah yace Allahu akbar yace Allah yana hada fuskar shi da fuskar wannan bawa matakar mutunan nan bai yi kauce kauce a cikin sallar shi ba Allahu akbar to kaga ai kai ne ba ka ganin Allah daman Allah subhanahu wa ta'ala yana ni yana ganin ka ba shakka da abin da za ni musan Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin kamar yadda hadisin da za mu tashi gaba shine hadisa Abu Zar ko wanda yake ce mana bi ittaqilla haythu ma kunta ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk inda kake to haka ake son mu kyautata cikin duk abubuwan da zamu babbar kyautatawa da zaka samu tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala shine ka kade tashi da bauta shi kadai kaka kuskura ka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka cikin mi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a yi mishi shirka da shi don komi da ka sanya a rayuwa Allah ya ce shi ya fi ƙarfin ka haɗa shi da wannan annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisul qudsi ko Allah yana cewa shi ya wadatu ga duk wanda zai wani aiki sai ya haɗa ni da wani Allah ya ce duk aikin da zaka in dai ka haɗa ni da wani Allah ya ce ni na wadatu da wannan aiki ka je ka ba wancan wanda ka yi ma aiki kenan kun ga babu shakka ɗan uwa sai mun tsarkake niyoyinmu sai mun yi dan Allah sannan al-insan a mataki na gaba bayan ka kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala ka yarda da abin da Allah ya shar'anta ma sai ka yi biyayya ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da annabi ya zo da shi kakka yarda ka kawo wani abu sabo cikin addini na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kakka yarda ka bada goyon baya kakka yarda a haɗa kai da kai kakka yarda a yi ka ji daɗi matuƙar abin da ya saba ma sunna ne na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da zamu ya zama na abin nan Allah ya shar'anta shi sannan wurin shi ya zama na muna koyi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mun yi haka mun kyautata kenan amma in ba mu yi haka ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta na farko in shirka kai Allah ya wadatu da wannan ibadar taka na biyu in ka saba ma annabi cikin wannan aikin Allah ba zai karɓi wannan ibadar taka ba saboda baka yi ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya karantar da ayyuka ba dan uwa wannan shine babbar kyautatawa shine kiyaye haƙƙin Allah da kiyaye haƙƙi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibi ne kowane musulmi ya sabke wannan haƙƙin sannan ya kishi in ya ga ana ma Allah subhanahu wa ta'ala shirka ya kishi in ya ga ana ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kishi ya cikin abin da ya zo da shi misali annan muhammad sallam ga abin da ya karantar da shi sai wani ya ce a yi wani abu saɓani wanda annabi ya karantar da shi kuma ya ce shi ma in aka yi yayi kaga wannan yana ma annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kishiya ne cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da shi ko lafazi na annabi ba a yarda ka canza ba balle aiki ko umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wani lalaci ne yanzu hatta daga cikin masu da'awar sunna ya same su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kyautata to mun karanta sai Allah ya ce ya shar'anta mana kyautatawa akan ko mizani mu kyautata ƙarshe sai yake ce mu na kai ko da kita za ku yi ko da kita za ku yi sai ya ce ku yi ne ku kyautata wannan kitan na ku kita ma in za mu an ce mu kyautata a wa zai ba mu misali misali kita da za a kyautata kita in an ce kita ko dabbobi sun shiga ciki a kun ga yanzu kamar da na ga malam usaimin ya kawo wani misali sai ce kamar yanzu misali wani kare ya ciji mutum cikin unguwa to sai karen nan ya kamata a kashe shi to akwai hanyoyi da ya kamata ba a kashe kare ko na daga cikin su a rinka bugun shi sai ya mutu ko ko kuma mu a ɗarne shi a hana shi abinci ko wani nau'i na azaba a za a iya ɗaukar wuka a yi ta datsar shi yace kuma za a iya mai allura wanda za ta kashe shi cikin sauki ko sai ce to kaga a wannan lokacin in ka tashi kisan wannan to ka kyautata wannan kisan yace ni ina ganin kisan da yayi sauki shine kamar alluran nan ya tayya mutu kawai Allahu akbar muna ganewa kaga ciya shi ma in za ka kashewa ka kyautata wannan kisan a eh maciji in za ka kashewa ka kyautata wannan kisan kunama in za ka kashewa ka kyautata wannan kisan tsaka in za ka kashewa ka kyautata wannan kisan kalla hada dabbobi wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mana umarni mu kashe in mun gani amma ana so in mun tashi kisan mu kyautata saboda su ma suna da rayuka a da wannan da aka ce wanda ya kashe tsaka yana da lada ko bugun harko ko a saboda ni kare ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace muguwa ce amma annabi ya ce a kyautata wurin shine a muka bugu guda ta bar duniya amma ana son wurin bugun mutum ya ambaci suna Allah subhanahu wataala dan ka aje ba tsaka bace zaka kashe wani abu ne haka in manyan manyan dabbobi ne irin su maciji a shari'ar musulunci kayan a kashe ana musulmi sanarwa ko ana musu gargadi in ka ga maciji kai sharunta ka tsaya ku yi fasa a faske da shi kakka ruga ka ce jama'a jama'a ku kawo taimako ha ka ce bawa Allah ka daure ka mai sallama ka ce bawa Allah kana cutar da mu ba mu san muna ganin ka a wurinmu muna son ka koma wani wuri can kai rayuwarka inda za ka nisa da mu annabi ya ce ai karo da ɗaya ai karo na biyu in kuka haɗi karo na uku annabi ya ce in ka sake ganin shi karo na uku sai ka nemi taimakon Allah ka kashe shi muna fahimta mene ne taimakon Allah da zaka nema ka ce bismillah ha sannan kuma ka ɗauki makami wanda in ka buge shi zaka raba shi da duniya kakka ɗauka ga ana akwai maslaha ka kai ma karan kanka saboda in ka ɗauki wani abun bugu ka buge shi bugun da bai kai mai ba zai iya yin waye sun ka kai ma ya yi ma illa ko a haka karan ma in ka ɗauki makami kana bugun shi in ya samu dama zai kare ka zai yi cikin ka ne shi ma kaga mu ma wurin wannan kisa akwai maslahan mu ko wanda in ba na manta ba akwai kisa na wani sahabi ko wanda ana yaki sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabin yake zai tahowa gida an gole annabin ce ana hali yaki ba ka ɗauka wani makami ka tafi da shi dan in ba na manta ba dan baka san me zai faruwa da kai sama hanya ba ya ɗauki makamin nan ya tafi yana zuwa gidan shi sai ya tarza matar shi ta fito tsirara da gudu daga cikin gida lafiya yana shiga sai ya ga maciji ne cikin ɗakin ji ya rarraba kanu kawai akwai daman wannan wuka a hannun shi ko takobi misali yana hiddawa sai ya datsa ma wannan macijin yana datsa ma wannan macijin mutuwar macijin shi ma aka ce mutuwar shi a sai aka ba annan Muhammad sallallahu labari sai ya ce ya manta ya sanar da mutane cewa sun yi bakin shekaru a cikin Madina don haka duk wanda ya ga maciji ko wani faro a gidan shi babba kamin ya kisa wannan ya yi sanarwa wannan malamai suna fassara cewa ai ɗan uwan shi ne aljannu ko shekaru da suke kusa da shi ko da suka ga ya kashe shi kuma sai suka kashe shi wanda wallahu ta'ala a'lam muna fahimta to kenan kun ga ana so in za ka wannan kisan ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala saboda ni zai iya yi wa wannan ba fa maciji ba ne ba aljani ne ya za ka yi ka gane aljani ne annan muhammad sallam duk abin da yake alkhairi ne yana mana bayani yanzu mu ji ba yanzu yace in maciji ne ka mai magana eh ka mai magana ji dabba shi mai sani ba zai dawowa in kuma aljani ne ya ji maganar ka to yanzu ran da ka haɗu da shi a karo na uku ha za ka ce bismillah ba ihu za ka yi ba in kai ihu ka nemi taimakon wani Allah subhanahu wa ta'ala kai bismillah sannan in wasu za ka kira su agaza ma da makami ko su kama ma wurin kisa amma irin abin da mutanen mu suke wannan ba daidai ba ne kana ganin abin tsoro kai iyo a ka isa ka tsere mishi ha a baka isa ka tsere mishi ba ko ba aljani ba bindiga ma kana tsere mata ha sahabban makaho malami ne ne yace yace ya zo wurin jandarmomi ya yi an ala mai turanci yana bara yace sai yayi tunani ya ruga shi kuma gudu bai ruwa gare shi saboda ga bindiga tana kallon shi zai iya tsare bindiga to haka ne to balle aljani ya za ka tsere mishi a amma in ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala sai Allah ya baka kariya za ka iya iyu ka kira mutanen nan kahin su zo da abin da zai faruwa ya faru ko wannan na sha ba ku kisoshi kan wannan irin wannan misalce misalcen wanda malaman ruqiya suka ce na daga cikin hanyoyi mani wanda aljani yake shiga jikin mutum mutum ya ga abin tsoro ya yi ihu ya ƙi ambatan Allah subhanahu ta'ala duk abin da ka gani ana so ka daure ka ambaci Allah subhanahu ta'ala duk yadda ka shiga cikin yanayi na ban tsoro muna fahimta shi yasa wani daga cikin sojawa ina ce mishi to duk da yanayin da ake ciki ka a kuskura a yi wasa da sallah sai ce haba malam baka dai ga yanayin da ake shiga ciki bane a to kaga shi wannan yana nuna yanayin da ake shiga ciki ya yi yanayin haɗuwa da Allah haƙari koko a ya ce ana ɓarin wuta ina ka samu damar da za ka tunawa ma wai da akwai Allah ka yi sallah a to kaga wannan asali ya jahi shiwa ne Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɓarin wutai abinda kake gudu in kana da rabon ya same ka sallar za ta hana ya same ka ba ka hana ya sami ka in kwanan ka sun tsare nan ma aka yi tsari kana sallah ka ga ka mutu kana sallah to Allah subhanahu wataala ya kyauta kina annabi ya ce in za mu yi kisa to mu kyautata wannan kisan namu to anan akwai wani abu na gaba shine ne akwai kisaci ko a to shi ya ake yin kisaci yadda kawai mutum yayi haka ake yin shi wanda akwai hadisi na annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ne Imam Bukhari ya kawo na wani bai hude wanda ya sa wata kan wata baiwa tsakanin duwatsu ya buge ko wanda shi ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ayi mishi hakan a in mutum ya aikata wani abu in wani ya cire ma wani kunne abin da ya kamata shi ma a cire mai wannan kunne a amma da demokarasi ta ce ba haka ya kamata a yi ba ko a harubi ba ma kunnan wai wani irin yanka ne aka ma kunnan amma shi kuma shari'ar musulunci ba haka nan bane wanda akwai wani sahabi kuri ba da kyau yanzu in ka buge ma mutum haƙori ya hita in aka zo shari'a ko to yana da dama ya ce kai ma haƙorin nan naka fi ainihin dama ko kuma ya ce ya yage amma jiya ka biya haka na ake yanzu ha akwai wani sahabi da wani wata ta cire ma al'uwar shi haƙori sai aka yi ma annan Muhammad sallam ko da annabi ya ce ita ma a cire mata haƙori shi kuma sahabi guda na nan ƙanuwa shi ce shi kuma yace wallahi manzon Allah ina rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba a cire mata haƙori kaji wata sabuwa a annabi yace a cire mata haƙori shi kuma yace yana rantsuwa da Allah da ya aiko annabin ba a cire mata haƙori kaga yanzu wannan in baka bincike sai ka ce wannan sahabi ya saba ba annabi ko ya aka yi tunda su wa'ancan asali ta amshi giya ne suka ce a suna son alama abinda aka mai la'uwarsu ne kawai kawai daga baya da wancan yayi wannan rantsuwa ko sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya jiyo hasassai cikin zuciyar wa'ancan suka ce sun yahi ba sai an cire mawacin haƙorin ba a ba su jije a ba su giya muna ganewa ai an gane bayanin ko sai annabi ya ce daga cikin bayan Allah akwai wanda in suka yi rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da su Allah ba zai bari su ji kunya ba shi wannan sahabi yana daga cikin mun gane annabi ya ce shi kuma ya ce to mina ne dan wai rantsuwar tashi ba ita bace za ta hana a yi hukuncin fa da wa'ancan sun ce ba su yarda ba sai an cire to amma saboda ya gazgata Allah da gaske a sai Allah ya je mata sai cikin zuciyoyin wa'anci kai ma haka a ce annabi ya ce ka ce wallahi ka shi kai za ka ja to annabi ya ce sai mu koda abin yankanmu wanda za mu zawa mu akwai abubuwa yawa wanda ake yanka da su abubuwan da ba a yanka da su ai ba su da yawa ko musamman wanda hadisi ya so gaciya da su akwai ne a abubuwan da ba a yanka da su akwai wuka kwalba ba a yanka da kwalba Thank you. a ba shi muke magana ba akwai abu wanda asali an hana a yanka ne ba magana kai ba ake yi ashe duk bai kamata mu yanka ba ai ina ji wancan darasin namu ba mun kawo akwai aka yi ma ba a yanka da ita ko kowa ya san wannan sannan kuma akwai ƙashi ko ana yanka da ƙashi annan muhammad salam ya hana wanda akwai maslaha kai tsaye wanda in mutum ya duba ma shi karan kanshi zai ga akwai dalilai wanda lallai bai kamata a yanka da ishi ba saboda lokaci bari mu matsa mu dauki darussa wanda suke matakaita a cikin wannan hadisi don mu karanta hadisin gaba so ɗan uwa na daga cikin darussa da za mu ɗauka cikin wannan hadisi shine rafa'atullahu ta'ala bil ibad wa annahu kasaba al-ihsan ala kulli shay shine sautai na Allah subhanahu wa ta'ala jin kai na Allah da yake ko ni za mu yi mu kyautata wannan abin da za mu kaga ko da kuwa dabbobin da za mu ci ne ni mu kyautata wurin yankansu sannan kuma alfiku ala insani fi kulli shay'in anna Allah ta'ala kataba zalika ay shar'ahu shar'an mu'akkadan shine ay kwaɗaitarwa na mi kan Allah kwaɗaitarwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya kan shar'an tamina wannan abin wani shar'anci shine mala yake shar'anci ne wanda yake mai ƙarfi sannan kuma akwai abu wanda yake kama wanda mai bayanin shi ya halitta kisan shi amma kuma in an zo kita sai a yi shi a kyautata wannan abin da za a da za a yankawa sannan akwai abu na gaba shine mu gane annallaha lahul amru wa ilayhi al-hukm lallai ba mai bada Allah ba mai bada umarni sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan dukkan wani hukunci a hannun Allah yake ba wani wanda zai shar'anta ba wani abu a cikin addinin musulunci mun gane a ba wanda Allah ya haramta kaza wani ya ce ma kai babu komai ba wani abin da annan Muhammad sallam bai karantar da shi ba wani ce ma in kai ma zai iya yi in kai haka sai ma ka yi a ka yi bid'a ko to sai ma ka ji kenan ko saboda me yace inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in sai ma yake sannan abu na gaba shine annal insani shamilu fi kulli shay lalle shi wannan kyautatawa ya kunshi komi komi ya kunta ita wannan kyautatawa komi ne ne zaka ka kyautata wannan abu in zaka yi ma dan uwanka magana kai miki magana wanda take mai ni mai daɗi ko wannan sai mutum ya daure haka in zaka mu'amala da mutane kai mu'amala da su wanda take akwai kyautatawa sai mi sai حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضرب الأمثال أي أنا من شوت تاوى أنا من قريوة ورن كرانتر وأنا أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيكي بجا مثالي yace idan ɗayanku zai yanka ko zai kisa ya yi ya kyautata wannan kisan da za yi so akwai wani mas'ala na gaba shi ne yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala yake ce muna idan mun tashi yanka ko kisa mu kyautata wannan da abubuwan da za mu malam ya kawo ni matsala yace to wannan haya kunshi hatta wanda yake musulmi ne ko kuma ahalin kitabi saboda ni malam yace an halitta muna nini ahalin samuna cin yankan ahalin kitabi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum bin san ya an gane nan ba ko ba a gane ba to nan abin da ke da kun shine kenan in wanda ba ahalul kitabu bane bai halitta ka ciyan shi ba kamar yanzu ɗaya ina da kare haramun ne yake siyan kanshi duk abin da ya yanka ko ya dawa ya baka kaci haramun ne kaci sabida ni shi ba musulmi bane kuma ba kirista bane ba bai hude bane su wane ne ahlul kitabi sai malam yace da wannan ashin wannan aya sai ibnu abbas yake cewa amuhum ay ma zabahu shine abin da suka yanka yace wani kitabi ce humul yahudi wan nasara ahlul kitabu shine yahudawa da da nasaru to duk wanda ba wa'annan ba mutunan da bai da addini boka a boka yi suna da yawa cikin mutanen mu ba a dai sani ne shike na kawai a haramun ne ka fito gidan boka abincin shi ma duk wanda yake ba musulmi ba sabida ai Allah cewa ya fa'amul ladina utul kitab to kenan wanda ba ahlul kitab ba haka babban malamin Allah musu kace ne a yau kiristan ne a'a in ya ce ina da kale mai yawanci akwai da mai yawanci su addini ne ma ne ba su da ai ko kiristanci bai halitta cin kare ba hacce ka gane to mai yawancin su ba su da addini ne ko suna addinin tsahi ne ko suna wani kaza to duk wani wanda yake wani addini wanda ba musulunci ba ko kiristanci ko yahudanci yankan ka haramun ne kace duk abin da ya yanka ya baka haramun ne ko da ko wannan abin kai ya halitta gare ka masu zuwa anna a kwarai da gaske subhanallah gaskiya ya kamata shugabannin masallatai nan su yi tsoron Allah za ka ga wai har yanzu wannan gargajiya ana yin ta har da halibabin miganin da ake yi ko wai kuma anna wanda su bisu ma ya za akwai Allah ba ba sallah ba salati wai su cikin masallaci wanda ka yi baki ɗaya su yankan su haramun ne mutum to na daga cikin mutanen za ka ga suna ma'amala da wanda ba su da addini bokaye ko wannan yan ina da kare din har suna ba su abubuwan su suna ci ko suna ba su wasu maganin nika suna aiki da su to Allah kan mu tsore ta bayani saboda lokaci na tafiya ko sannan malam yace ya zamana kuma abubuwan da za a yin yankan da su kayan yankan ya zama na abubuwa ne wanda shari'a ta halitta mana mu yanka da su kenan kan mu ɗauki ƙashi ko kuma abin da yake akaiwa saboda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana mala yace cikin ƙashin nan ya kaske shi ne akwai ƙashi da zaka ɗauka kai yanka da shi baka ma sanin ƙashin nan na mai tsarki ne ko ba mai tsarki bane ba zaka iya ɗaukar ƙashin ka ne ko kai yanka da shi za ka iya ɗaukar ƙashin wata nan ba matatta wadda ta yi musai aka ɗauka aka yadda ka ɗauki ƙashin ta kaga aiki ka wannan haramun ne koko sannan matsala na gaba shine annabi ya ce ƙashi wannan duk wanda aka ambaci na Allah abincin wane ne abincin ƴan uwanmu ne aljannu kaga bai dace ba mu ɗauka biyan kame shi to wannan sai ma ne kawo wani mas'ala na akida nan sai ce to yanzu kanka ce haba kashin da na gurgure na gurgure na wurji da shi ake wai aljanni ya dauka da tsoka wanda ba a jima ba wani ya muni ko ko wata ke samun wannan tambaye sai malam yace in mutum yace ma haka abu na farko da zaka tambaye shi shine wai yace an naqula atu'minu billahi wa rasulihi shin wai kai ka yi imani da Allah ka yi imani da manzon Allah yace fa sai qulu na'am zai ce ma ai sai ce na qula haka da qalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to annabi ne yake in dai ka yi imani da manzo Allah wannan kashin ka yaga aljanni za ka dauka da kai tsoka in wa baka yi imani ba to ka ga ya rage naka yawa to ka gani duk ɗaya ne al'amurka ne na gaibi shi yasa abubuwan suna da ala malumai za su ga suna da alakanta mana abubuwa da akida don mu saurin fahimta yanzu in ba haka bayanai za a yi ta kwatanta ma abin ka fahimta amma yanzu abin mai sauki shine kai kai har da Allah kai har da manzo Allah to sune suka ce haka shi kenan kawai in baka yarda musu yake ka sani to sai abu na gaba bari in ƙetare mu zo mu tattauna abu na ƙarshe shi ne saboda na ga lokaci ya yi abubuwan da suke sharuɗan yanka na daga cikin sharuɗan yanka shi ne aini sharuɗan yanka ai mun karanta hancin sata guda nawa ne a ambaci suna Allah subhanahu wa ta'ala aha dama an wuce wannan wuri yanzu da ja ka tanadi abin yankanka komi kana da sharuɗan yankan sharuɗin shi na harko akwai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyu ya zama na jini ya kwarara ga abin da aka yanka muna fahimta kamar yadda zamu zuwa mu ji annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh hadisin da Bukhari da Muslim suka karanto shi annabi yace ma an harad dammu eh wa zikr ismullahi alaihi wa kun duk abinda jini ya kwarara kuma a ambaci sunan Allah annabi yace ku ci to shi ne malama suke ce kenan nan duk abinda aka yanka jini ya kwarara ba ambaci sunan Allah ba bai halitta a ci shi ba duk abin da aka ambaci Allah amma aka yanka jiri da sarara ba to ga halitta a cikin ha yawa shi ne da mun zamu zawa sai malam yace saboda akwai wanda suke kallon cewa wai shar'i ne jini ya kwarara amma bismillah ba shar'i bane sai malam yace to ai فإذا كان إنهار الدم شرعا فذلك تسميته شرطا إن دي قرار الجن شرعي أي بسم الله ما شرعي yace bal inna Allah ta'ala akada hada bi qawlihi Allah ya ƙara tabbatar fadin da ya ƙara tabbatar da haka da kanshi inda yake cewa wala ta'kulu mimma lam ha wala ta'kulu mimma lam yuzkuru ismullahi alayhi kakku kuskura ku ci duk abinda duk abinda ba ambaci Allah ba ambaci Allah subhanahu wata'ala ba wa innahu fisq Allah yake wannan abin lalatacce ne to kaga nan duk wani yanka da kaci na wanda ba musulmi ba a rikita ba to lalataccen yanka ne a komi zai iya samun ka in ka ci wannan to sai mala yace fa idza nasiya ayyusan ma fa innahu haramun dan haka in mutum ya zo yanka sai yawance bai bismillah ba to wannan ragon da ka yanka ba kai bismillah ba ya zama haramun gare ka haramun ne duk musulmi su ci yanzu layyanan da aka yi da akwai ragon da aka mance ba a yi bismillah ba bai halitta a cinaban ba a da ka siyo kaji gidanka kana marmari ta yanki nama a ko za ka baki sauri ya sa kan mance maka yi bismillah ba sai dai a tattare wannan naman ya zama harama a ci muna fahimta bala ya ce shara'i bai faduwa da mantuwa duk abin da yake shara'i ne mantuwa ba ta sa wannan abin ya faɗi yanzu misali da mutum sai malam ya ce da mutum zai zo ya yi sallah ya mance bai arwallah ba sallar shi ta yi kun yi raba tsaye ba me yasa na daga cikin sharɗin sallah ta yi sai kana da arwallah to haka in kai yanka sai ka mance ba ka yi bismillah ba kan wannan abin da za ka yanka ba mantuwa haka yi to wannan abin ya zama haramun a cikin malam ya ce wani zai ce mana ai Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ko sai ce to yace fa idan kala qa'ila da in mutun ya ce haka ai abin yana da sauki yace fa min huna na abin da zamu ce mishi shine naqulu لا نؤكد حاجة الذي ذبح ذبيحته ونسي أن يسمى ونقول ليس عليه اسم يشي abin da za mu cewa nan shi ne ai dama yanzu kai da kai yanka saboda ce baka ambaci na Allah ba to baka da zunubi shi da ba anan la tu akhina illa sunna ai man tuwa kai baka da zunubi ba kaga wani aiki sai malama yanzu da irin mu da in tigija tigija sai mu ce a shi kenan alaman ai man tuwa kai baka da zunubi ba a to ai man tuwa da kai bismillah ba shi yasa Allah bai kama ka da laifi yanzu da wani da yanka bi ambaci sunan Allah ba ba ko kai yanka da gangan kai ambatan sunan Allah kana laifi ko ba kana kana da laifi to yanzu tun da mantuwa kai sai ma da yake Allah bai kama ka da laifi sai yace la kana baqiya al asil ila ja'a yurid an ya'kul min haz min hadhihi wa ta'ala azkur ismallahi alaiha amla to yanzu abin da ya saura ne ga wanda zai ce in ya zo ya tambaya to wannan a ambata sunan Allah wurin yanka ko ba ambata ba fa yuqalu lahu ta ce mishi lam yuzkur ismallahi alaiha ai ba ambaci suna Allah subhanahu wataala ba kan wannan abin da za a yanka ba idan la ya akul to shi ma bai halitta ya ci wannan ba yace lakin law farada an hada akala min hadhihi zabihatan nasiyan aw jahilan fala shay'a alaihi amma yanzu duk wanda kai yanzu misali kawai sai ka ce an soya ka zo an soya zabi an kawo ma a kayan madan ta zo ka isko sama a ta an zuba sai kai sauri ka ɗauki cinya ɗaya ka cinye ta ce wallahi ka ga bai hito ba ina san ina nan da yuriyan kan ne na wancan bin bismillah ba sai zuwan da wanda ka ci ita ce na banka Allah bai kama ka saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuskure ne yasa muka fada cikin wannan mala yace kenan wanda yake da mantuwa ko cikin rashin sani shi bai da laifi amma wanda yake ya san an mance suna Allah to shi kuma wannan malam yace yana da laifi malam yace to ai wani zai ce muna wannan abin da kuke ku musulmi wulaƙantar da dukiyar mutane shi yanzu ka kalli girman ta kawai dan amince bismillah a ce an asarar nama ha gaskiya sai imanin mutum ya kai gari koko gayu cewa za su ba mushi nan malam in kai ba ta ci ba mu ci kawai wai ka san ne ma mutum cewa zai kawai dan ka minta baka yi bismillah ba to ai ai Allah gafurur rahim ne nama nama yanzu bai halitta musulmi ya ci shi ba shi kenan ba kuma in ka ba wani ya ci kai ka san wannan abin kai bai halitta ba sai kuma wanda yake ba musulmi bane ba amma yanzu bai dace ba ka ba musulmi shi ne shi eh shi da ban bai da matsala kan wannan kai yanzu musulmin kai kake da matsala kan wannan a to kaga na kajin da ake kawo mini ne ake ce musu kai na turai ko a so in dai ya tabbata wanda suke yankan kiristoci ne da sauki ha bayan ga su ake aike musu a bashin ke yanka a yi programan ta suna kawo bismillah ka ji aka wa mun hujja ko to ka dai ga sai malam yace a'a ai ba bannan kuɗi bane ba yin haka da'a ma Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya yi hakan sai ma ya jarabe ka ga ka imani ko baka yi ba ko ba haka nan bane ba yace kai dai yanzu ka san mutum ya zo yanka ta ya wance bai bismillah ba aka ce haramun ne ci nama daga ranar nan bai ƙara wance bismillah koko ai mance ta zai wahala to ina ji sai mu takaita duk da akwai wasu sauran abubuwa muna iya bari haka insha Allah ta'ala amma wannan insani ya kunshi komi duk abin da za mu ana son mu kyautata mu musulmi rayuwar mu ta bambanta da wanda yake ba wanda ba musulmi ba idan insha Allah sai mu saurara nan dan lokacin da ya muna saurara in akwai mu tambaya ko wani wuri da aka ji an kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah
إذا أتيتم سؤال فأعطوا
ka ga na mance ba ambace shi ba shi haka wuce shi mana kwarai da gaske bai dace ba yo ai halba halban ne ita kuma sauki ne gare ta kudi ba yadda ake yi asali mutanenmu suna haɗa ƙahuwa uku ko hudu su ɗalme sai da ba ta iya motsi amma yanzu misali da an zuwa ɗan rike ƙahuwan ne a yanka da sauri sai a sake ta sai tana samun sauƙi ne na hitarai malam ya kare shi wasu sai ma sun lankwasa ƙawar yadda za su iya shima da za su iya shima za su iya jima da baciyo wani za ka ga wani yankan sai ya take ma dabba wuya duka wannan ba daidai ba ne ba malam ya kawo shi wanda yake na daga ciki kaga hatta shek tara kozan ya ya nuna wannan bai kamata ba abin da ya kamata shine duk musulmi in yazo yinka annabi ya muna umarni mu sassauta mu kyauta sama wannan abin yankan nan sai za ka ga mu yanzu muna ma yankan kamar babu wani sassayen kan ma hadarasi ne ka gane wannan abin da ka yanka ya bar duniya haka wata rana za ka bar duniya kai ma ba sani ba karshen ka zai iya kasancewa yankan ne koko ha ka rinka tunanin yitar ran in ka zo yanka shika annabi yace man rahimako walau zabiha rahimahu Allah yawm al-qiyamah annabi yace wanda yaji tasai ko da ga abin da zai yankawa ne shi ma Allah zai tausaya mai ranar tashin alkiyama a in ka zo yanka ka za ka tausaya muta ka koɗa wukan ka tabbatar wukan nan in kana koma ka ɗan aza ga hannunka ka gani a inda kai ba gobiri ne in ka ga jijiya guda ta yi ta sai ka ce "Eh, wannan ta yanka kaza a'a ba ba babu wani matsala sharadi annabi ce in jini ya kwarara dan akwai wani bayanai wanda malam Usaimin ya kawo su nan wanda ka gan su ko abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu wanda yace shi asali wancan jinin da ke kwarara in ma na manta bai ce yana da alaka ne da zuciya na hitar rai ko ai ko a mutane za ka samu akwai wanda su ma yayi amma za ka ji in likitoci suka zo suna iya gane wannan ran shi bai ta ba su ma ne to a dabbobi ba kowa zai iya ganewa ba kenan yanzu za ka ce to bari mu gwada aka yi bismillah aka gani ni sai a ce to a dawa in ba a ga jini ba sai a ce to ya wasu ya kuyi to aina eh subhanallah sannan kaga ma da yace yankan ya zama na wanda zai yanka yana da ilimin yankan ba kowa bane ya kamata ya yanka wancan satin mu yi bayani ina addu'o'in da ake wani yanka Allahumma inni nawaitu zubi ko injini ya ka ce Allahu akbar duka ba daidai bane duka ba daidai bane ba ha wannan bai tabbata ba a sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaikum salam ba a tura shi ba ko to bayan shi ma asali wannan addu'o'i ne wanda suka zo na yanka kusan kala hudu ka gane fa su wancan suka ce za ka ce Allahumma inni na wata zulmi injin ya kawo ka ce Allahu akbar ka ji a da suke su babu musulmin da suke shi kuma wannan imam musulmi in ka ɗauka musamman in ka diba za ka ga addu'o'i ne ka wanda annan muhammad sallam aka samu yana yi wurin yanka dabbobin shi musamman layya ka gane za ka gaba yana kawo haɗin da ake ambata suna ya ƙarshe sai ce abin da ya zama dole a yankan shi ne bismillah shi ne ya zama dole daman bismillah ita ce ake yi ai ko Allah cewa yi kakkuci ne ga abin da ba a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba wurin yankan shi muna fahimta yawwa mu lokacin ce muna ake za a ce Allahumma amina wa tuzbihi ka yanka in jini ya kawo sai ku ce Allahu akbar Allah ya kamu shi kenan to abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san shi ya san bukatocin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mishi duk mutumin da ke cikin wani kunci ko damuwa ko wani yanayi na rashin lafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yayi mishi ya bashi cikakken lafiya akwai bayan Allah da yawa wanda suke fama da rashin lafiya wasu suna likita wasu suna gida muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yayi mishi Allah ya taimaki musulunci da musulmai ya kaskantar da kahonci da kahurai ya Allah duk mutanen da ke taimakon musulunci da musulmai ta goce hanya Allah ka taimake shi duk musulman da ke kokarin janyo mu musulunci da musulmai kika sako ta haya yana cewa Allah ta shirya da shi in kuma bai shirya Allah subhanahu wataala ya yi mana magani muna addu'a ga uwayen mu wanda suka rasu Allah subhanahu wataala ya yi musu rahama Allah ya sa su huta wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya zama da kasar mu Nijar lahiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته